رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا مجلسي نكرة سنن النساء المجتبك المجتنى مجلسي أربعين بيركين زام تاشي حديثي نميتن دا تلاتين دا ديدي da biyu ne ko babu zikiri babu zikiri iktisalin rajuli wal mar'a min nisa'ihi min ina'in wahid wankan mutum da matar shi daga akushi ɗaya cikin matayen shi akhbarna suwaidu ibn nasr qala anba'ana abdullah an hisham ibn urwa wa hawwala sanad wa anba'ana qutayba an malik an hisham ibn urwa an abi an aisha radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل أنا من إناء واحد هكذا يغتسل وأنا هنا يغتسل هو أي وأنا من إناء واحد نغترف منه جميعا wannan hadithi tabbatacce ne ingantacce nana aisha take cewa manzon Allah ya kasance yana yin wanka ni yana wanka tare da ni shine wa'an an gane ko min ina in wahidin daga wato akushi ko kace daga ƙwarya guda ɗaya naktar minha jami'an daga ba da muna kamface ne ya kamfato ni ma na kamfato shine nakhtarifu an gane ko minhu jami'a akhbarana muhammadu ibn abdul a'la qala hadathana khalid qala hadathana shu'batu قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد من الجنابة تكي تشيوا وانا حديثنا عبد القاسم شيكم القاسم ابن محمد an gane ko wato ta kamar jika ne ga na aisha aina ta ce na ji alkasim yana ba da labari cewa shi kuma daga nan aisha allah ya ƙara mata yadda take cewa na kasance ni da manzon allah muna wanka min ina'in daga akushi ko daga ƙwarya guda ɗaya minal janaba a dalilin ainihin janaba bukhari ya da shi mai da sittin da ainihin wato uku haka kuma ainihin نسائي أقبى جوان أخبرنا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبيدة عن حميد كوكم ابن حميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن قانيكو حديث لنا كنا حديث قتيبة بن سعيد شيكم دقى عبيدة كان نسوى أن ثقات ما دقى منصور دقى إبراهيم النخعي شيكم دقى الأسود cewa na na aisha tana cewa laqad ra'aytuni unazi'u rasulullahi ina aqtasilu ana wa huwa ra'aytuni gani nan ana ba da labarin kanta gani nan shine ma'ana ra'aytuni anan ba sai ka ce na ga kaina da kaina gani nan tare da manzon sallallahu alaihi wasallam muna wanka unazi'u shi ya manzo Allah ina riga ka ɗebo ruwan ci ana riga shine unazi'u matsayinta da ajin da take da shi an gane ko muna rigingimto tare da manzon Allah wajen ɗebo ruwa da za mu zuba a jika lokacin wanka rasul wannan ke أخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله من الواحد دك حديث إيه يا رجاء كبات حديث أين أنا عائشة أتكي إسناد أقوي سفيان أنا ابن أوينا an gane ko shi kuma daga mansur daga ibrahim sai yake cewa nana aisha tana cewa na kasance ina yin wanka ni tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ina'in wahid hada taqaddama riga gabata a baya akhbarana yahya ibn musa an sufyana an amru ko an amri عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال أخبرتني خالتي ميمونة أنها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الواحد wannan hadisi ya karkare zuwa ga Abdullahi dan Abbas yake cewa khalata wace ce khalata yar uwar dan uwan mahaifi yar uwar mahaifi mahaifi mahaifi ba ta zama amma idan mace yar uwar mahaifinka ce sai a ce mata amma idan ku yar uwar mahaifiya sai a ce mata me khala wanda kun san kuma duk auren su ya haramta dan Abbas na cewa khalata maimunakin ta bani labari ta kasance tana wanka tare da manzon Allah sa daga ainihin akushi guda ɗaya duk hadisi ɗaya ne kenan ba na na Aisha kaɗai wanka tare da ita ya nuna maka idan kana da mata biyu ko kai wanka tare da wanci a lokaci guda sai ka sake yi da ɗayan kuma inda hali ma'anan hadithin a nuna mana ainihin madarar sunna yadda karantarwar ta zo Allah ka ba mu ikon kiyayewa أخبرنا سويد ابن نصر قال حدثنا عبد الله عن سعيد ابن يزيد قال سمعت عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج يقول حدثني نائم مولى أم سلمة رضي الله عنها أن أم سلمة سئلت أتغتسل المرأة مع الرجل قالت نعم هو هكذا قالت نعم إذا كانت كيسة إذا كانت كيسة تتي رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من مذكن واحد نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض عليهما الماء عرفتم؟ عليها لكو عليه عليها الماء نعم wannan hadisin cikin isnadi akwai wani abdullahi ne an ibn al-mubarak al-hanzali babban malami al-muhrir daga sa'id ibn yazid yake cewa ainihin naji abdurrahman ɗin kurmus al-a'raf fitaccen malamin cikin malaman imam malik al-hurmuz an ce idan almajirai suka tambaye shi sai yayi nawa wajen ba su amsa maliko na tambaya sai ba shi amsa ce ya kake sai ce to ai maliko baya gani na akan kure ya kyale ko na ba da fitawa in ya samu hujja da ta fitawa karfi baya shayin gaya ne ko ko sai ko shi alga a karon kalla kenan ina muka wato ka ɗauki ilimi a kashe waya da Allah daga malamanka ba wai da zimmar ina kurakuransu yake ba a'a amma in har kuren ya zo to kar ka yi shayi wajen ci gafa ta malam gafa gyara kan abin da aka faɗa saboda duk fatan da gaske ce ake so a kai gare ta ba rashin ladon da ta ce ainihin shek madalili ba su al'adab ba ne manhajin alus sunna akan makal wannan magana tana da goyon baya daga hadisi kada kai kuma ka ce kamata in yi magana ka ce kana tafi da dalili kamar ka wani wannan kuskure ba manhajin alus sunna ba arabtum saboda haka sai al'arar kirarin suke ya ce na'imu suna mutum na'im yaron gidan na na ummu salama ummu salama kuma na sha faɗa a wannan majalisi ita ce matar annabi ta ƙarshe daga ita duk matan da sun ƙare ba rasu ummu salama duk matan man da ta ƙarshe rasu a ita na ummu salama ta rasu a shekara ta nawa 62 bayan hijirar annabi salasa daga maka zuwa madina an gane ko ya ce na'imu ya bani labari shi kuma bararren bawan na ummu salama ne cewa ummu salama an tambaye ta aka ce a taghtasilul mar'atu ma'ar rajul yaya ummu salama yanzu mace ta yi wanka da mijinta ka ganin karkace ta yi wanka da namiji kowane namiji a'a yanzu mace ta yi wanka da mijinta umu salama me yasa aka tambaye ta domin su ne a gidan manzon Allah saboda matarsa ce qalat nam ta ce kwarai me zai hana amma sai ce idza kanat kayyisa in dai mai azanci ce mata kai yasa in mai cikakken hankali ce to me ka wannan magana sai al'ada ce ita ce wanda ba za ta ce a muna wanka da shi ma na ga kaza kaza na jikin shi to kaga an an shiga kwa to shine in ta kasance kai sa saboda in ka kaɗai ta kai da matakka kuna wanka akwai yiwuwar kowannen ku ya ga ɓangaren jikin shi na tsiraici kuma ba haramun ba ne an ce kare tsiraicin ga gabarin kowa in ba ahalinka iyalinka ba don ka san darajar aure da ƙimar aure da mutunci hatta ɓarayin da ake kangewa gabarin idanu albarkacin lasisin aure an halatta to zai zama to rashin sanci ta je kuma tana ba da labari kun gane shi ne maganar ummu salam idan kana kayyisa ai la tadhkuru farjan wala tabana ba ta damuwa da abin da ta gani na tsarecin miji hankalinta bai ma kai gare shi to tambayar ita ce don gudun kada wani ya ga tsaraicin wani tsakanin mata da miji su yi wankan cikin duhu ne ko da fitila ɗaya na biyu kowannen su yayi da fant ko kunzugu ko bantu ko ku su yi tubirbir abinsu matun burburai sai muka ce me dalilin da wannan bayani tunda shari'a ta halatta su ga jikin juna na'am sai dai akwai abin da ake ce da shi modesty wato kamar kunya da jin nauyi to in ka je wannan babi ba wanda zai maka inkari amma dan sun yi wankan kowa na ganin jikin juna amma dai da nauyi ne kwarai da gaske Allah ka sa mu dace arakum akhbarana suwaid haka ne ibnu nasr ala mun wuce wurin ko na'am ta ce ƙwarai da gaske idan kana sayyayi satan sai ta ce bari ma ku ji ra'aitu ne wannan lafazi ra'aitu ne wa ta faɗin shi a baya madalla yau ai tsaya ku ji gani ni in ji ummu salam kenan kaga a hadisin ya wanka tare da na maimuna hadisin na abbas ya yi da aisha kuma ya wankan nan da wa madalla matan shi ba ɗaya ba ne kenan in har kana da mata hudu ko sama da hudu sama da hudu kuma? hudu nake so da ce ƙasa da hudu ta gafi ya mutu da zafi a san ɗana ce to kun ji abin da ya faɗa ga abin da ya faɗa ce sama da hudu to zalla ce muna zalla lisani Allahumma kullar kana da mata daga ɗaya zuwa hudu ba an kuma maliji ba to in za ka yi wanka da ta farko in ta kama kuma ya kamata ta kama kai da kai ne ba matsayin dole ne ba dole ba ne ba wanda zai ci an yi haramun don baya amma dai kasar ɗin ya faru a gidan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam na ganni tare da manzon sa na tasilu min mirkan ainin ina'i aini da shi mun kasance muna wanka a cikin daro mirkani guda ɗaya nufidu ala aidina sai mu kamfato ruwa mu zuba ba hannayenmu hatta nun homa, sai mun tsaftace hannayenmu tsaf daga duk abin da ya dagula da shi ko na wato yauki na maniyi ko abin da ya kama da haka a rabtun don manufidu alai halma sannan mu mu bunka mu kwaranyo mu ruwa bayan haka wannan biyu karantar da kai tsari na yadda ake wankan juna babu zikirin nahi an ibtisali bi fadlil junbi an gane ko babu da ke magana akan an yi hane mutum ya yi wanka da wanji mai janaba menene wanji saura madalla shi ne kamar ka ce aso akhbarana qutaybah qala haddathana abu awan an daud al-audi an humayd ibn abd الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحبه ابو هريره رضي الله عنه اربع سنين قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله نعم أو يغتسل الرجل بفضل والمرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعا wannan hadisi an samu daga ainihin abdurrahman ya ce na gamu da wani mutum wanda shi wannan mutumin ya aboci annabi kenan mai kenan wannan mutum sahabi ne kama sahibahu abubuwar ta yadda abubuwar ta shi ma ya sahabbanci manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallam shekara na abubuwar ya ce shekara hudu kala sai abubuwar ta ce manzon Allah ya yi hani mutum an yamta shi fa ahaduna kullu yau a ce kullum ya dinga taje gashin kanshi halafiq ya taje gashin kai kullum aw yabula fi muhtasalihi fi muhtasa li ko mutum yayi wanka ko yayi tsari a inda yake wanka sunna ta hana inda kake wanka bathroom in ka je wanka ka yi fitsari a wuri sai suka ce e in dai ba mazararin da fitsarin zai ba kuma ko ba a gaya maka ba wurin wanka da ba mazarari ba rariya kuma a fitsari a wurin to ai taruwa zai sai dinga zarni sai haifar da matsala har aka ce yakan zama dalilin yawan wasu wasi a sallah amma suka ce in dai akwai inda fitsarin ke gushewa hani ya tashi araftum to dangane da wato hana kum kowace rana ana gani yana ana la'akari da yanayin gashin laraba kullum ai sabul sabul yake mu ko yanayin gashin mu har yakan yi kuda kuda wannan gaske ko kusan kuda kuda ba ko kuda gashin mu da amsa misali to irin wannan kudan sai suka yi la'akari da hadisin na magana kan inda dalilin haka babu shi Allahu a'lam araftun amma yanzu kaga ba za ka tashi kanka yi dukun dukun ya muruji ya yi kuda-kuda kamar aya-aya sannan ka tashi haka kaga babu daɗi babu kan gari misali ɓangaren tsafta so kullum hukunci na tattare da dalili wani yakan kalli abin da suke kira maqasid shari'a menene maqasudi sai su kalli ruhin hani din in kaga mutum kace da shi kai mutumin cin da Allah yanke mana yanke mana harshen shi ya dame mu da magana har ba za ka ɗauki wuka ka danne shi ka ci zaka masa abin nufi yi abin da zai daina wannan magana in ma bara ne ba shi kuɗi kayan kyashin abin da ake nufi kenan ba ka kalli doron lafazin ba ka kalli ruhin saƙon da ake so a iyar ne Allah sa an gane an gane ko maza su sallama ya yi hani ɗayan ku ya yi kum kowace rana ko ya yi fitsari ko ya yi boli fi mawatasalihi a wurin wankan shi. Au, haza littanwe, ko kuma ya tasirar rajulu bi fablin mar'ati wal mar'atu bi fablin rajulu, wal ya tarfa jami'a. Ko namiji ya yi wanka da wanjin mace, daɗa ko mace da wanjin namiji, in su yi kamface ce ne ya tare. Su yi kamface ce ne ya tare. Tukun ga wannan zahirin hadisin ya hana matarka ta yi wanka ta rage ruwa ka zo ka ɗauka ka yi wankan jarba da shi ko ta ga kai ka yi wanka ta ɗauka ta yi da shi sai na sa'i kuma ya koro hadisin da ya shafe wancan hannu an gane ko shi za suke cewa ba ka iya yanke hukunci bisa kallon hadisi kwaya ɗaya suka ce kullum man arada an yutqina al-fiqh al-hadithi لابد من جمع أحاديث الباب الواحد في المكان الواحد قبل إصدار الحكم dole sai ka tara hadisan babi guda a wuri guda kafin kai ta hukunci in ba ka ba in ka taƙaita akan hadisin an hana wanka da raguwan ruwan wata matar wannan kawai ka riƙe sai ka dinga haramta ka alhali ga hadisin da kuma a baya ba mun karanta hadisin da duk abin da wuta ta taɓa aini Na'am? Hadisi sun kai kamar nan kuntuna. Sun kai tara. Amma sai ga kuma inda ke nuna halaccin. To me hikimar haka? Ya nuna maka wato yalwar ilimin malaman hadisi. Sun karaɗe babi da yawa na wannan ilimi tarin albarka kuma sun tattaro maka kuma za ka fanci fikihunsu in kaza an hana to ga abin da aka halatta sai zaman tuman sufi kenan babu takura ciki a fahimtum wa adraktum hadisi na gaba babu rukhsati fi dhalik wannan hadisi Abu Dawud ya rawaito shi da An-Nasa'i a wuri na gaba babu da ke magana kan ar-rukhsa menene rukhsa rangome daga nan ma suke kiran lasisi na tuki rukhsa suna kiran lasisi rukhsa qiyadiyya suka ce anta tasuqu as-sayyara wa laysa indaka rukhsa rukhsa yani license babin da ke magana an yi rangwami kan haka akhbarna muhammad ibn bashar an muhammad qala haddathana shu'ba qala nam an asim wa hawal sanad wa akhbarana suwayd ibn nasr an ba'ana abdullah an asim an mu'adha an aishata قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من واحد يبادرني يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأقول أنا دع لي قال صويب يبادرني وأبادر أي فأقول دع لي دع لي kun gane ko? ya kama da lafazin ba da tsimi wana zi'u ina wannan hadithi ya karkare zuwa ga mu'aza daga nan aisha Allah ya kara mata yadda take cewa na kasance nakan yi wanka tare da manzon sallallahu daga akushi ko ka ce gidauniya ɗaya yubadiruni wa ubadiru yakan yi ƙoƙari ya riga ni kai hannu ga ruwan ni ma nakan riga shi har yakan ci a ki bar min wannan in zuba ni kuma in ci ya manzo Allah ka bar min a ga matsayi ne da Allah ta'ala ya ba in baka gane me ake nufi da yubadiruni ba ubadiru sai ce fa aqulu da'ali da'ali باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعلم فيها to shin hadisin da ya hana wanka da wanjin mai janaba da hadisin da ya zo baya hadisi nan mai tanda 39 na'am ya nuna maka wanda ya gabata an hana ku amma wannan kuma ba ina ne rukhsat da fito dan ya ce babu rukhsat fida ina rukhsat eh domin ta kan ci ainihin da'alida ne barmin barmin kina abin da ya rage mata shi daga nan fikiyar na sai sai fanci abto ko da dai a farko an hana to na an halitta bi dalilin nas babu zikirin liktisali fil kas'ati lati yu'janu fiha wanka cikin ƙwaryar da ake kwaba gari ciki yu'jan akhbarana muhammad ibn bashar قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هانئ كنت ناتا؟ كنت نا أم هانئ؟ وانيني مجن توند بمسلمة النمبر yanzu kuka ce e kun tuna ta ɓangaren kun tuna ta ku gaya min sunan mijinta ɗin nan da bai musulmi Ubair ibn A'id al-Makhzumi a wata shekara ta musulunta Ummu Hani Allahu musta'an a wata shekara ta musulunta shekaran fatihu Makka Araftun yawwa raka'a nawa annabi a ɗakin ta a wannan ran shin duha ce rakawoyin koko dai sallan murnar cin maka da yake ita ce magana mafi kyau a rafin wani abu ne fitacce umma ne ta yi wanda ya nuna matsayinta a lokacin ta ba da kariya ga wani kafiri ce a jarna man ajarti ya umma hali me yasa ke ce mata umma hali ɗanta hani'u to yi yi hakikanin sunanta tun mun faɗa fahitatu bintu abi talibin ya ce ga sayyidina na abu talib ta kuma samu yaya nawa da wancan mijin yaya bakwai a raftun ta shigo cikin isnadin a yanzu an samu daga na umma ne Allah ya tsara mata da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanka huwa maimuna min ina in wahid yayi wanka shi da maimuna daga akushi daya fi qas'atin fiha atharul ajini a ciki akwai athari akwai alamar kanza-kanzan lalle an girki a ciki da muka fahimta a nan yanzu misali a ƙasar hausa tukunya ta ƙarfe ta fi shahara a yanzu ko ta kasko da muka sun tun ta kasko an bata a bayan dalili kila saboda tana saurin fashewa tukunya ƙarfe ta kan rike ainihin ƙanzo a jikin? akan yi girki na tuwo da kowane irin gari garin kwashewa ba a kwashe duka ba to tun da shi wannan mai ruwan da aka zuba ka zo za ka Allah sai ka ga ainihin baragwazo-baragwazon misali kamar gari gari ya halatta ka yanka da shi wane ga hadisi ko tabbata misali saboda shi gari in ya zuba a ruwa mai tsarki ya cire mai tsarkin shi ruwa kashi uku akwai mai tsarki akwai mai tsarkakewa akwai najistacce ruwan da aka kwarara mai misali jini kaga najistacce ne ruwan da aka sa masa nono ko talge ko jaguda ko fura misali na'am mai tsarki ne ma ba zai tsarkake yawa to haka shi man da akwai al'ajin cikin shi ruwan da aka watsa mai manja man gyaɗa fa wannan ka saka na zai ruwan da aka watsa mai kananzir mai tsarki ne? mai tsarki ne mana kananzir na jasa ne? yawa amma kasan dai ba za ka sha misali amma za ka iya wanke tufafinka da shi kuma ka yi sallah ko da ana jin tashin ka da ba ka da sallah amma ruwan da ya sauko daga samaniya daga sama sai cikin bokiti shi wannan ruwa ne mai tsarki mai tsarkake shi ne mai wazin lamina sama ima'an tahowa ƙwahirun fi nafsi wa mutahirun lighairi wa fi ghairi to da aka sai zamanto aka yi wanka cikin ƙasa kasko wanda ciki akwai afar alamar wato baraguzai na gari ibn majah babu zikir tarkil mar'ati naqd dhafr ra'siha inda khamil janaba babin da ke magana kan cewa mace ba sai ta warware wato curin gashin kanta ba idan ka ce dhaf shine kitso mata iri nawa na? ko a ina nufin style din wanda yake zallan gashi da gashi shi ne weaving ko suke cewa gashi dai zalla akwai kuma kalaba wanda ina da zai ɗauko kamar roba su ne to idan mace ta yi kitso gashi da gashi kuma ta zo wankan janaba ko wankan haila yaya za ta yi to ga hadisi an gane ko akhbarana sulaiman ibn mansur an sufiya an ayyub ibn musa an sa'id ibn abi sa'id an abdullah ibn rafi an ummi salamata radiyallahu anha zawjin nabi matar annabi qalat tace qultu nace kalafa qalat qultu qalat tace qultu nace kun gane ko na'am dukkanin su fi'li madi ne na'am qalat madi ne qultu na'am nace ya rasulullah ya manzan Allah inni imra'atun ashuddu haka ne ko ashuddu dhafra ra'si ya manzan Allah ni mace ce da nake daddaure wato gashin kaina shine abin nufi ko ba na barin gashin kaina tare da suna yalon gashi amma nakan daure afa an quduha inda ghasliha min aljanaba tiya manzalla in zo wankan janaba sai na warware duk gashin kan kenan qala innama yakfiki an tahthi ala ra'siki ثلاث حثيات من ماء ثم تفيض على جسدك ci a yau ai ya ishe ki a yau an ta hafi ki kwararo ko mana ki ki zubo ma kanki ruwa hafayat wato kwararowa uku ɗebowa uku ki zuba ya ishe ki na daga ruwa sannan idan kika yi wannan sun mutu fi zina haka ne kuwa sannan ki ainihin wato zuba ma jikinki ruwa gaba ɗaya in kika dibi wato ruwa kika zuba ma gashin kanki da kika daddaure so uku khalas an wuce wannan sannan sai ki dibi kuma ki zuba ma jikinki kin tsarkaka tsaf wankanki ya riga ya tabbata Allah ka samu dace muslim ya rawaito wannan hadisi da Abu Dawud da Ibn Majah babu dhikril amri bi dhikri bi dhalika lil haidi inda lightisali lil ihram babin da ke magana cewa an ce ta yi haka ɗin to mene ne haka ɗin na'am madalla lallai hadisi zai gaya mana an ce a yi wannan abin da aka ɗaga mata ƙafa a nan amma lil ha'izi ga mace mai haila inda lirtisali lokacin da za ta yi wanka lil ihrami saboda shiga cikin harami harami kamar ya mai bambancin harami da ihrami yana ne bambancin harami da ihrami da madalla suna wuri misali kana ce alharamul makki maka ba harami ba ce madina fa to ihrami fa e shigan kayan da za ka yi don ka tunkari shi harami musamman a ina a miƙati za ka ci a miƙati ko ma maka misali kana yin shiga harami daga nan gida najeriya kana yi da zarar ka je airport sai ka yi wanka ka sa haramin ka hau jirgi bayan baka isa maka ba tukun sai mu ya danganta in har lokaci ya kore maka in baka yi ba za ka tilastu zuwa ga ka wuce miƙati sai ka ɗaura harami tun daga airport sai dai ba za ka yi labbai ka ba sai ka zo daidai setin mai kati don sukan sanar sha'ayyuhar rukab hajjaji baitullah qarabna yani almiqat kul wahda ta'ahab lil ihram ba jirgin musulmi za ka samu wannan gata ɗin mun kusa miƙati kowa shi to kaga nan ka ga kasa iraninka to nan sai ka ce labbaik Allahumma kaza ka ambaci irin nau'in ibada da kake so araftum to saboda haka mace in za ta mai haila lokacin ihrami to ga hukuncin da aka ce akhbarana yunus ibn abd al-ala qala hadathana ashhab an malik an ibn shihab wa shiham ibn urwa haddathahu an urwa haka ne wa hisham an aisha radhiyallahu anha qalat خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع take cewa mun fito tare da manzon Allah shekaran hajjin bankwan hajjin manzon Allah nawa ne duka duka hajjin su dai alayhi salatu wassalam kuma hajjin bankwan fa ahlaltu jina na Aisha ko sai ne ihlali da ne ihlali wato ka kururuta sunan Allah wajen talbiya labbaik Allahumma hajjan shine ihlali an gane ko ko kace labbaik Allahumma umra umratan mutamatti'an biha ila al-hajj tamattu'i kenan ko labbaik Allahumma hajjan umratan zama qirani ke ko kuma qirani tayyib ne ihilali da umra faqadintu makkata sai na shigo ko na iso makka wa ana ha'idun alhali ina cikin jinin haila falam atuf bil baiti ban yi dawafi ba a kewayen ka'aba saboda mai jinin haila ba ta dawafi ko na wala bainas safa wal marwa haka sa yi tsakanin safa da mabanyi ba safa da marwa a yi nasu ke a jikin haramu ne wuri ɗaya suke da farfajiyar ka'aba a kama mafradi da daban sannan ka tsallake ka zo kuma ɓangaren da safa da marwa suke an gane ko wanne yake fara da su cikin biyu wanne ne Allah ya fara ambata Qur'ani inna safa wal marwa min sha'airillah faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa taqulu shakirun alim to zaka fara daga ainin safa sai ka dinga marwa to sai nan yake cewa ba ta yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ba fa shakautu zalika ila rasulillah sai na kai karan haka zuwa ga manzon Allah fa qala sai ce unqudi ra'saki ai wannan gashin kan naki da kika yi kitso je ki warware shi hmm wamtashiti ki kuma taji gashin kan naki wa ahilli bil hajji sannan ki kururu ta zaki aikin hajji wada'il umra umra ki battanta ku ce min kenan kenan kaga me take kenan me take kenan ifradi ifradi ifradi ana bada dam jumra jini iri biyu ne a aikin hajji akwai damu shukran akwai damu jabra jinin da zaka bayar saboda ka bar wajibi saboda ya gyara kuskurenka wala ake damu jabra aili jabril kasar ke amma jinin da saboda kayi tamattu'i kayi qirani wani ana damu shukra wani jini na gode ma Allah ba dan kai wani laifi ba saboda haka fa fa'altu sai nayi kamar yanda yake فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لوكتن دني أيكن حج to kuma tana kwaɗanta umrar ta bata samu ta yi ba a dalilin me a dalilin me madalla da aka ƙare arsalani sai annabi ya aike ni ma abdurrahman ibn abi bakr tare da dan uwanta kenan tunda hiya aishatu bintuwa وهذا عبد الرحمن ابن وان سيتي عبد الرحمن لو كي ار اوركا كتفي تنعيم تنعيم da ka bar maka in ka wuce misali umul qura university hanyar madina ga tan'im ta kai kamar kilomita kusan bambanta ba kusan kilo biyar roughly to nan suka fita saboda ba za ta ɗauki ihrami daga hillu ba sai ta je waje to a dalilin na na aisha ta je wannan masallaci ake irami sai ake kiran masallaci masjidu aisha yanzu ya mafi shahara da haka har an maka zai da kai aisha aisha har ma aisha suke cewa mana je masjidu aisha wa zai tafi ya ɗauko umra daga can tunda ba a ɗauko daga maka can za ta sai masjidu aisha masjidu aisha ko aisha aisha aisha ka san abin da suke nufi a tan'im ne kuma aka kashe sahabin nan ko ibn abi a tan'im kafaran maka suka yi gangami suka fede shi da kasan ana fede rabu a Allah a lokacin da yake rera waka kamar da Bukhari ya ambata yace wala su'bali hina uqtala musliman ana ayi jambin kana fillahi masar a wannan lokacin yace Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada Allah ƙara musu habai yadda da albarka. Ya ce da tattuwar da gashin kanki, ki taje kai, sannan ki kururu ta ainihin talbiya da haddi. Wada il umrata, umratan ki batta. Na aikata duk abin da ya ce, falon ma kadainal hajja da muka ƙara aikin hajji, ina mamaitawa ne ko? Sai annabi ya aike da ɗan uwana Abdurrahman ila tan'im. Fa'atamartu sai na yi umra shi ne, i'tamartu. faƙara sai ce habihi makano umratiki wannan ɗin a makofi a mazaunin umrarki kenan kamar yaya an gane kuma wannan a madadin umrarki wacce ai ta taho makka tana cikin jinin haila ba ta samu damar sa'ayi kuma damar rukunin umra dawafi da sa'ayi haka ne kana iya zuwa makka cikin ƙasa da minti talatin ka ƙara umarka ya danganta da cinkosa amma hajji fa ina sai ka fita ka bar maka dole sai ka sai ka je filin abu sai ka je ne sai ka je murzali sai ga mutum mai kudi wallahi ne wallahi cinkoson hadina ne ke da wani wani na je mura na huta na ji ba laifi ba ma bai kamata ka wannan magana akwai masu faɗa ne shi ai cinkoson mutane a aikin hajjinin shi ne shi ke damun shi amma umar da kaji cif cif cif ai gwargwadon wahalar ka gwargwadon samun ladan ka kowace zo mu ya ci gudu ana maganan kai ba ka son gaji wani yana neman yaje ko da sau ɗari ne ko wallahi sau ɗari to mu daina irin maganar da ke nuna gudu ce ma Allah kan neman da Allah ta'ala ya arabtum wannan ke to kila mun fahimci an umarci mai haila ta warware mai kitsanka a lokacin da mai janaba mun karanta hadisin ba ita ba ce ta yaka kenan kaga bambanci ne aka samu tsakanin wannan da wancan mai hikima Allahu ala daga cikin hikimar in ka ce mai janaba kullun ta warga shi janaban nan tana haifara kullun gare ta tana da miji kullun suke kwanciya su warkar da kuma amma haila sau ɗaya ne abin a wata kenan kaga yana yana tattare da wato nassi na ruhin shari'a ba mun karanta a baya da kuma misali mai istihada ta wanka sau sau biyar amma sai aka rangwanta mata zuwa na yuridullahu bikumul yusra wala yuridu inda na waqt baqi tayyib wannan hadisin ke wannan hadisi a tabbatacce ne bukhari ya fitar da shi da muslim an gane ko qala abu abdurrahman an-nasa'i kenan هذا حديث غريب من حديث ما dan an ce hadisi an sifata shi da garaba bayan nufin bai inganta yana da cikin hadisi ahad hadisi azizi mashhuri duk wannan ajin me ahad hadisi ahadi an kafa inda ya inganta illa iyaka malamai suka ce kai ai hadisai ma ahad su suka fi yawa saboda hadisai mutawatirai ka je ka binciki diwan na suna da zaga dai sai a sun fi yawa saboda mai mutawatir so me magana cewa hadisi inda ya ahadi ne kaza kaza kaza sai dai idan lam yaltaffa hawlahu alqara'in almu'akkida law wannan wani abu ne daban inda bai inganta ba in ba ga hadisin inna malama libin ba hadisin ahad bin wa ya fara waitowa sayyidina umar wa qasd lais saiwa kuma ya ibn sa'id da sauransu daga nan ne hadisin yawa ba ga mirwata ta baya tayyib saboda haka daga hadisin maliku shi kuma daga hisham ibn urwa lam yaruhi ahad illa ashab ashab daga cikin manyan malaman malikiya kasancewa shi kadai roto baya nuna bai inganta ba babu dhikri ghasli ko gusul jin haka haifa babu dhikri ghasli ko ghusli ghasli al-junubi yadayhi qabla an yudkhilahuma al-ina babu da ke magana kan cewa mai janaba ya fara wanke hannayen shi kafin ya tsumbula hannayen cikin ruwa akhbarana ahmad ibn sulaiman قال حدثنا حسين عن زائدة قال حدثنا عطاء ابن الصائب قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن كو قال حدثتني عائشة رضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء ويصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء تكي من الله يا كسنجي صلى الله عليه وسلم إن دي وانكن جنبا تسي أجي مسا عينيهم قرية شنو me muke kiran kwarai da larabci ne kwarai da arabiya ta ga shi ta faɗa al'ina ko ba haka ba wannan yana nufin kenan dole sai kwarai kakan faɗi kakan faɗi abu amma yakan zama ramzi ne kawai zuna ce da kai da tuwo da kwano wani muhimmanci aikin ba ce da tuwo har da miyan shi da kwano wane bi muhimmanci wani ce a ai malam na fahimci hikimar da kake nufi to yafi kwanon muhimmanci anan yace domin kaga kwano fa tun daga tukunyar tambi kwano haka yadda ya gaba ko tun daga tukunyar talge kwano to yana haka ga samun tuwon babu talge ɗauko ɗaya kenan in an kwashe shi kansa tuwon a malmala malmala ita kanta ainihin wannan abin da ake kwashe da muke mara ko ita ma kwano a wannan ma'anar a zo a zuba a cikin kwano-kwano a zo a zuba miya a sha duk mai nufi to me nake nufi a nan ashe na ce kwano ramzi ne symbolical expression ne kawai misali sau aka da aka ce al'ina ƙwariya ana nufin duk abin da za a zuba ruwa a cikin kace lalle sai ƙwariya ka ce to ai ƙwariya ka ce banda bokiti a banda kwangi to sai zaman to kai ma wato nasi fahimta babbaɗaya wanda babu azanci ba kan arafto tayyib babin da ke magana kan mai janaba ya wanke hannayen shi biyu kafin shigar da su cikin ainihin ƙwarya ko abin da zai yi yake cewa kana na ji mun kyaurin ku annabi ya kasance idan tasar shin idan arada ne ko idan tasar suka ce idan arada an yaktasira ke in annabi zai yi wankan janaba su wasu wudi'a lahu al-ina'u sai aje mai al-ina mazubin ruwa fa yasubbu ala yadayhi sai ya kamfato ya zuba ma hannayen shi ruwan wannan ana karantar da mu sunna kenan wajen wankan janaba qabla an yudkhilahuma kafin ya shigar da su su biyun su biyun mai al-ina a cikin ƙwarya hatta idza ghasala dai har sai da in ya riga ya wanke annayen shi biyu to daga nan kuma adkhala yadahu al-yumna fil ina sai shigar da hannun shi na dama cikin ruwa me dalili akwai yuwar kila hannunka akwai dauda da in ya jika zai tsima ruwa tare da duk yawan dauda da in ya shiga ruwa mai yawa ai ya bace kuma yi to ma akwai abin da suke kira tsagina gini sun tsagina gini shine kyankyami zaka dinga samun tsagina gini kai wannan dauda a cikin ruwan sai ka dinga kyankyamantar da ruwan to shikenan kai tsafta don ka san addinin musulunci dinin nafa fara wanke hannaye biyu don ka wanke to sai ka shigar da hannunka kuma na dama cikin ƙwarya sun masabba yumna sannan sai ya zuba ruwa a hannun dama ya fara da dama wa ghasala farjahu bil yusra ku duba ya ɗibi ruwa ya zuba a hannun dama sai ya wanki gaban shi da hannun hagu a nuna maka hannun dama an keɓe shi bi ma'anin umuri hagu kuma an keɓe shi bi safasifil umuri shi yasa misali ba tsafta ba ne ka ce majina da dama a gane majina ai ba na ji sabaci to ma kazanta ce ba daidai ba ne misali ka riƙe ka yi tsarki da hannun dama dama da hannun hagu ne shi ma bayan ka gusar da najasa ka sa toilet roll sheet da sauran misali ya yi tsafta an gane ko haka kuma misali jini da ke zubowa bai kamata ya taɓa wani saboda an keɓe dama da manyan lamura juya takardar ƙwar'an tasbihi hannu yanzu ne baka hannu da hannu hagu abin ba mu harafto? to saboda haka sai ke cewa sannan sai ya wanke gaban shi da hannun hagu hatta idha faraga har har sai in ya kare hmm in ya kare ne abin da aka faɗa ba sabba bil yumna ala yusra sai dauki hannun dama ya zuba ma hannun hagu ruwa fa ghasalahuma ya wanke su gaba daya thumma tamadmada sannan ya mai ku fassara madmada ya kurkura ba kus na ba kuskus ya kurkura baki wastan shaka ya kuma shaki ainihin ruwa a hanci an gane ko talasan hasso uku ba cewa kuskura baki sai dai kurkura to nan da ya ce wastan shaka ya faɗi wastan fara da istinshaqi da istinfari wanne ke fara zuwa istinshaqi shine istinshaqi istinfari to sai ambaci shakar ruwa bai ambaci fece ba saboda an san dinnan yana cikinsa ko in ka ce wani ya ci abinci har ma ya sha ba sai ka faɗa ba saboda kulu wasu so ba sai ka zama so detail ka ce ya sha ka ce ai ya ci abinci ya sha ma ƙa'ida ne a rafton turakanan da aka ce sannan kuma sai ya shaƙi ruwa a hanci shin ya shaƙi ne ko ya shaƙa ko ya sheƙa wani yake ba amsa hausawiyatar ya shaƙi ruwa ko ya shaƙa ya shaƙi ruwa ba fa ya shaƙe ba shaƙewa kuma daban ko shi ne ne Na'am?
Ana iya cewa ya shaƙi ruwa, ya shaƙa ruwa, duk ana Yayi. To amma kaga ai yanda kalmar ta kwanta kuma da bai. Ya shaƙa. Da ya shaƙi. Ya daga cikin kyawun harshe. Ƙwarai da gaske. Saboda haka ya ani sai ya shaƙi ruwa ko ya shaƙa ruwa. Thalafan shuɗi nawa? Uku. Thumma summa yasubbu ala ra'sihi mil'a kaffai sannan ya antayo ruwa a kan shi cike da tafukansa biyu talata marratin shuɗi uku uku kun gane? sun mai yufido ala jasadi sannan kuma sai zuwa mashi wannan in ka ɗauki wannan hadisi zunzurutun shi ya karantar da kai samfurin wankan janaba class 1 wanda shi ya fi na biyu ya halatta ka zo kai niyya ka watsa ma kanka ruwa wankan ya yi na uku kana iya yin ninkaya ma a cikin misali ruwa ko abin da ya kaba da amma wannan samfurin shi ne wanda zahirin nasu ya karanta nan ba ma kore sauran da aka yi sai dai mafi kyawo mafi cikin lada wanda annabi ya karanta da mu sallallahu alaihi wa sallam inda na rock to hadisi na nawa باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن الصائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل الصلاة ما كان بيننا عائشة يا يا وان كم من زغ الله يا عائشة الله أكبر شيني أبو سلمة دعم رمضان أوف كده min aljanaba yace ina nufin wankan janaba fa qalat sai tace kuma ku kalle yanayin sa ana tambayar su ba sa rawan karatu kawai abinda aka hana abinda baka sani ba ka ce me na taɓa gaya muku baitoci anan ko wa idza su'ilta ku ƙara sama وإذا سئلت بما جهلت فلا تكن متحاذقا متسرئا بجوابي العلم بحر لا نفاد لمائه كم قال لا أدري أولو الألباب لا علم عندي ليس عيبا قولها العيب أن يفتى بغير سبب يجن أن تنبيك أبن دبك سنة كتير با عيبي بس عرفتم خصوص سنة أنا تنبيا تتي كان رسول الله ماذا رسول الله يا كسنتي يفرغ على يديه ثلاثا يا كسنتي نعم yana zuba ma hannayen shi biyu ruwa shuɗi uku haka ne ko? kuma ya fi farjahu sannan ya wanke gaban shi alaihissalatu wasalam kuma sannan kuma ya wanke hannayen shi kuma yi matumidu sannan ya kurkura ba wa ya san shi ya shaƙi ruwa ko ya shaƙa ruwa kuma yi furigu a rarasi yi furigu daga mai ke daga wani nufi ne daga afirka to idan ka ce a faraga ifragan haka yi kamata kuma haka ne to me za ka ce game da shi kuma karewa fa faraga zai bin al'am shi wannan a faraga ne? lazimi ne kuma ta'addi ne? lazimi ne to menene mudari'in yani muta'addi lazimi daga faraga na'am la ba muta'addi ina nufin lazimi ya farahu ko ya furugu faraga ya furugu ko najin daga nasara ne yansu jami amma muddin muka shigar da harfin ziyada daga cikin tarin sa'antumoniya muka ce afaraga ai af'alul fi'alan afaraga wato ba wai shi ne kan shi ya kare ba wani abu ne ya kwara shi a kan shi rafin gyawa saboda ka sai ya kwaranyo ko ka ce ya zubo ruwa a hannunsa sannan ya wanke gaban shi ya wanke hannunsa ne kurkura baki ثم يفرغ على رأسه ثلاثا يكما زبا مكين شروا شوقي أكو ثم يفيض على سائر جسدي sannan ya zuba ma tattashi kun san tattashi dukkan shi ne tattashi ke malaman sauran suka ce da kai tattashin annabawa ai dukkan annabawa tattashin musulmi ai kullum musulmi arabtum da sai ya zuba matattashin jikin shi gaba ɗaya ruwa wannan hadisi ya gabata hadisi da lamba 243 babu ito lokaci ya yi ko? hikimar wannan tsari da ɗauko gaya saurin an gane? kuma na jin mun samu da yawa? mun samu hadisi sun kai kamar goma? tun daga hadisi na mai tan da talatin hadisi goma sha uku? tsalle mun ɗan wadannan sai suka baka rango to Allah ya samu dace abinda muka daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana tafaddal ya akhi kare ku kiyaye za mu tashi hadisi mai tan da na